manta ne ban kulla saboda haka wannan shine a dunkule abubuwan da za mu yi wato iya tunatar da juna kafin mu shiga wannan sura mai albarka suratul babu muna roƙo ubangiji mana kafin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma babu ikon aiki da abin da za mu ji a wannan sura mai albarka ya Allah ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تؤمن فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أقوالهم إن يقولون إلا كذبا wannan sura suratul kafi kamar yadda muka faɗa sura ce wanda wato tana da fawaid da yawa ba kowace sura ce idan aka zo dole sai an gaya ma asbabun nuzul ko kuma wato fadail nata ba to akwai surorin da falalolin su kai je sun fito a fili akwai wanda kuma ba a bayyana ba a cikin ayoyi wato za za ka fahimci wasu fawaid da suke amma suratul gadi ko shakka babu akwai hadisai da suka tabbata cewa tana da falala ta musamman sannan sababun nuzul nata kafin mu je falala kai tsaye ana magana akan cewa kamar da ibnu ishaq ya faɗa a cikin sira ta biyu sababun nuzul ya bi al-aya dalilin sura kai wannan sura dalilin saukar ta shine ya tabbata daga Abdullahi da Abbas cewa wato ba ka kurai din na wato an-nazr bil al-hal kurai jawa sun jura wanda ake kira an-nazr ibn al-hal da Uqba ibn Abi Mu'ayyid sun jura waɗannan mutanen guda biyu wato zuwa ga manya-manyan malaman Yahudawa kace da suka je gurin su kurai jawa sun kira sai azabi da Annabi alaihi salatu wassalam domin akwai lokacin da in ya zo na ji alkurani sai a samu wani ajiri kamar shi wancan daukarin bin al-harif da shi da ya tara jama'a shi jama'a ga kanan ga kanan wai shi ba labari zai bayar don ya ja hankalin mutane su bar annaba alaihi salatu wasalam sai ba da ba da labarai na ƙarya wanda suke ire-iren sun saurare shi wanda kuma sun yi imani da annaba alaihi salatu wasalam ko da akwai rabon su da shiga musulunci sai ji watsi da shi kawai da rika saurara annabi alaihi salatu wasalam to sai aka tura su je su wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya dangane da wato wannan abubuwan da yake da su a su je tambayi yahuda haka da ya zai hakuri annabi alaihi salatu wasalam sun yadda malamai ne sun san a taura akwai hadisi na a taura da yawa cikin saboda haka suka tafi gurin wato a abu yahuda wannan suka yi musu tambaya dangane da annabi alaihi salatu wasalam suka kawo dubobi nasa saboda haka nan da nabi Yahudawa suka zauna suke musu da yani kace akan Annabi alaihi salatu wassalam saboda haka bayan sun musu wannan bayani sun ce to abin da muke so da ku idan kuka je gurin Annabi alaihi salatu wassalam ki masa tambayoyi guda uku kan kacan idan ya ba ku labari akan su to shi Annabi ne kuma banzo tambayoyi da uku in dai ba ku labari akan su ya ba da amsa to annabi ne kuma manzo amma idan ya kaka to ba huwa rajulun mutaqawwi da Allah yake walau taqawwala alaina ba abdan aqawi la khanna minhu bil yamin thumma laqana minhu al wati da annabi ne da Islam zai kirkiro magana ya dingina mana Allah yake da mun da jinji da mun tauna kuwa da ayatu jiko ya kirkiro magana ya ce Allah ya ce alhalin da ce ba Allah ya sa annabi ba zai haka ba amma dole sakuwa aka idan aya ta fito to saboda haka um suka ce idan har ya kasa ba da amsa to ra'ayin sa kawai yake bada tambaya ta farko ku tambaye shi an fi ya ce za a bu fil dahr al awwal dangane da wasu matasa da suke tafiya a zamani na farko bayan annabi ya zauna al'amari ya faru kafin zuwa annabi alaihi salatu wasalam an samu wani sarki da malaman tafsiri wasu ke ce da kayano saboda haka a daidai wannan gabar sai zanto shi ya wuce yana da shirka kuma ya kafa mutane akan wannan shirka cewa in baka yadda shi an baka yadda da matsayin da na allantakawa sai a rantsar da ke ko in ba za ka yi shirka ba sai a rantsar da ke to saboda haka ku yi masa tambaya akan wasu matasa su bakwai ko takwas kamar yadda ya zo malamai da yawa sun fita jiya akan bakwai ne kamar yadda za mu ji nan gaba wayannan matasan da suke gudun hijira don su tsira da addini me ya labarin sun ya baku amsa to ya ji ɗaya bisa uku abu na farko kenan sannan na biyu wato sannan ku tambaye shi menene lamarin su bayan ya yi bayani a kan me al'amarin sannan abu na biyu wa dalu an rajulin tawwa balaga magari kal abdu wa magari ba ku ma tambaya akan wani mutum da wato ba ba mazauni ba da yawo ne wanda shi saboda wato kewaye duniya ne ke da ya je mahudan rana da mamadar da kamar yadda za mu biya a wannan sura wa ya sani zaka an jil karnai ko kun ta atilu alaikum min dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa za mu zo nan gaban Allah ya ara mana lokaci wanda shi ne wanda ya je wa duniya gaba ɗaya da ya je mahudan rana ya je mamadar da biyu zulkarnai kaga wannan Allah ne faɗi sunan da yasa muke faɗa shi ne zulkarnai saboda haka wannan shi ne tambaya da biyu idan ya ba ku amsa akan wannan wato um ku ce masa me labarin sa sai ya ba ku labari cikakke kana abu na uku ku yi mata tambaya wa dalu wa ne ruhu ku yi mata tambaya akan a ruhu rai wa ya tsalu da ka ne ruhu kamar wanda muka biya a suratul a suratul isra idan wa zuba da yake ce suratul kahf magana cikin surorin da aka daukar da su na tawahida domin kawo ayar da guda ɗaya kuma wato a ta koma don cin zuwa da mai fara shi ne zuwa da suka ce asalin an saukar da wani tsari na ƙarin ruwa a cikin zuwa da a kayan annabi ne ba da umarni a zari ta da zama a bai da shi cikin zuwa da mai fara domin dukkan zuwa siya ne wata makiya ce wannan ma makiya su saboda haka wasu wata ce a mata kararar da zulu a can an kare za a cikin suratul Zadi amma an bace kuma a cikin suratul Isra'il to wannan tambayoyin guda uku za ku je ku yi mata idan har wato ya ba ku amsa akan wannan to lallai annabin Allah ne in har ya ba ku amsa to duk ka je gura annabi alaihi salatu wassalam sai kai mai wayannan tambayoyin guda uku sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ukhbirukum gadan yace ku je gobe ba dawo gaskiya ba wannan tambaye yake to ku tabu gobe za ku dawo sai ba ku amsa sai da annaba ne da to da yau kwana goma sha biyar malaika jibril ne zo ba kuma yace gobe a dawo gobe in kika dawo wa ji gani ce ku ku gobe ku dawo sai da kai kwana sha biyar shi za ku ji a gaban za mu karanta ayat da Allah ba ku sarki ya ya wato ya mata gargadi cewa duk abin da zai yi sai Allah ya yarda wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika kadan illa ya sha Allah duk abin da aka kace insha Allah wannan shine ladabi kun ga annabi alaihi salatu wasallam sai da kwana ja malaika jibril da amalaki kullun sai ya zo ba to gani yana zuwa mu kullun da suka zo ke tambaya ce ku je gobe ku dawo shi ya san malaika jibril ya zo ya tambaye shi kawai sai Allah ya nuna wato kudirarsa sai da kwana ja biyar shi za ka ce har a yanzu idan ka je wani za ka za ka abu kaza ya ji kadira sai ka ranje ko ya rike kawai sai hararo a wurin sai insha Allah shi ne da da za mu zo kan ayar tana cikin wannan sura mai albarka to saboda haka je da aka yi wannan lokacin tsawon kwana sha biyar malaika jibrilu bai zo ba sannan jibrilu ya zo daga wajen ubangiji ba lokacin sarki da suratul kahfi gaba ɗayan ta ya kabar ma ta aduhu anu ta bashi labaran gaba ɗaya abubuwan da suka yi bayani dangane da matasan nan samari da wancan zulkarnaini da kuma bayani akan ar-ruh kulli ruhu min amri rabbi gaba ɗaya gaba da amsa gaba duk da haka kaga ai wanda Allah ya jiya za mu biya a cikin sura wanda Allah ya jiya shine jiyayi wanda za su jiya duka jiya duk da haka da yawan su ba su gamsu da shi ba duk da amsa da ya bayar duk da cewa ya huda su ce mutum ya bada amsa annabin Allah ne kuma manzo ne amma kaga da yake jiya da Allah ya ba su ji ba to shine wannan sura mai albarka to dangane da fadaili kuma falala mu fa sababun nuzul nada falala kuma ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayoyi goma ayoyi goma na farkon suratul kafi kamar yadda za mu biya biya yanzu to saboda haka ko kuma na kanji haka wajen ruwaya duk da cewa wasu malamai sun ce wanda ya kawo da ruwaya kanji ruwaya a hadisin muslim wato hadisi ne shafi ya saba wa ya saba wa sifai wa ma yukhalifu kasu fihi al-mala والشاذ والمقلوب استثمان الثلاث saboda haka idan aka zo mutane kowa akwai wanda ya ji ka karbin hadda kuma ya ji ka amana sai ka zo a wajen hadda sai ka halarta ta ka hadda guri ɗaya ka ji abin karatun amma mutum uku nan gaba ɗaya da suka ji ka karbin hadda duk suka kawo magana iri ne ka saba musu to sai a ce ba za ka ji naka ba distortion din da ka kawo ba za a yi da naka ba za su za a yi to irin wannan ne a hadisin da cewa ayoyi goma da ƙarshe amma magana ayoyin farko guda goma farko wannan malamin sun sallama a kai wannan hadisin bara'u da azu ko kuma kafin kafin mu wuce nan din shine wato duk wanda yake yin za zama din da aka tsara din da usima bin dajjal man hajira ajru ayati min awwal suratul kadi ko bizan ko usima bin dajjal au kaba da duk wanda yake yin ayoyin goma na farkon suratul kadi ya san ma'anar yadda za mu fassara yanzu ya kuma ke karin da zai da aiki da su to za a kare shi daga jan bidal bidal ko zai ce wa yi a tsawon kwana arba'in gaba ɗaya ke wa ta wanda duk magabata ne wani tsari kowa yake da bidal ko da na aisha da take so ta wato ta ja hankali ta fi ƙarfin sauda yin su zama da bidal ta tsorata ta domin lokacin da annabi ya bada labarin bijin ba ta haɗu da tsorata ba hadisin salimu gari kowa ya bujita saboda wato dabba ce ne hadarin gaske ko halitta ce ne hadarin gaske to da da ya kai kullum annabi ya zo bayan la'azar domin al'adarsa yadda yake idan ya shigo gida ba sai girki ki ba yadda ma dan yanzu ke faɗa wai dan girkin da ni aka shiga ɗakin wasu an yi haramci a ruwayar bahaujiya mace wannan ruwayar da ce saboda haka a gurin bahaujiya ko rashin lafiya shi ke da take alhamdul ne mai gidan ya shiga wajen ta wannan kuma ba karatu bane ma an zara lawo biya da sunna hadisin mata ne to ina da ya shigo kullun da lazar sai ya shiga dakin ko sai sun gaisa me wannan da shi babu sai wuce dakin ba sannan idan ya tada zuwa ga gida to zai zo ya zauna a gaida idan ya kace wani abu zai tsaya ba ko da ba ɗakin ta bane sai ka amma wanda kaza da kike yayi ya ce kike kaza to kullun ya shigo sau da tsohuwa ce ta ba haifura na adana ya ta ba kuma jita da ita amma kuma Allah ya wata baiwa ta ado kullun idan ta zo ta ta kaya ta canza ba ado ga ta tsohuwa in ta yi adon da ta kan kwalin da ya kalli rozi ko rozi dole annabi ya shigo ta yayi ba sai amma wannan kwalliyar da ta yi kyau to ai da ga karanci je garu ita da rana haka to da na ja ta mun ji dawo ta mu ga mu yara amma kullun sai a ji dadi mu kai kwalliya kwalliya eh wato wani abu ne da kuma musamman idan mutum ya saba ko ya tsufa ya ga yana yi to nan nan da ja ta ga la'azar din da ta yi sun yi kwalliyar sun gamsu cewa duk da sun kura a daga na na hakan da fata ji kyau tana zaune kawai sai take wa har ka zo mu wannan tsohuwar yau an yi jigo ba ba ta zo mu take ya take ke da zo mu ji kawai in na je da abin da na faɗa ki ki goya mun baya tana zuwa take sau da sau da take yaya take dujan lokacin da da ba ta tuno lokacin da aka faɗi maganar dujan tana zaune ta fi kowa burgita ana faɗan wannan sai hankalin bai kai dudai kawai da annabi ya ce idan ya zo zai ja tawaga nan da nan sai ta tashi tana neman gurin kuya sai na na ya ce zo ki ga inda za ki kuya kaga banda abin da na zauna idan dudai din ne zai ita na na ya sai ta zauna sai take neman gurin da za ta biya sai ta nuna mata karkashin bukka inda ake ajiye kayan abinci biya yi yana da kura ta ce shiga da duniya kawai ta shiga tana shiga da rinjiga yana da kura biya ba da bukkarta kaga idan ta gama mai da jambakin da shiga kuma duk da waye biya ba annabi yana yin sallama ya biyu bin ta da ra'ayinta saboda dariya har kuma biya take a kasa tana ta dariya yake ne ba take zo ka gaba ka kare Allah zo ka gaba ka annabi yana zuwa sai ta tubu da nuna sai ya gora da sai a lokaci a cikin yara sai shi ba da kansa ya dariya sai ce bai wa Allah sai kawo ki na take cewa suke injin sai ce to banda abin shi injin dan ya zo su sai su tsaya sai ga yo halin da hudo da sai ya karkade mata koran da take injin da to kaga yanzu da shi ma karkade mata ji to saboda haka wannan ma'anar jayi shine wannan ayoyin suna ɗaya ne cikin ayoyin da ake wato tsaye mutum daga kyau zuciya sannan abu na biyu a gaba ne da aka suna yau bala addu'o'i da ake yi bayan tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-kabir wa min fitnati al-jawri al-masih ad-dajjal wa min fitnati al-mahya wal mamati ko wa min sharri al-ruwaya duk wani ruwaya da kai wa min sharri fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal to wannan ba wannan abubuwa guda biyu kana yin su Allah madaukakin sarki zai tsare ka daga sharrin dujal to bayan wannan kuma akwai ruwaya Imam Ahmad daga Bara'u dan Abi yake cewa wani mutum ya karanta suratul Kahfi a wata ruwaya an ce Usayd bin Hudayn wani sahabi ne Usayd ibn Hudayn yana karanta suratul Kahfi a cikin gidansa gefe akwai dokinsa da dalili kawai da ya ga wannan doki yana duk tsalle yana aliliya zai balle daga jikin daga jikin sirgen ga yana daga kai sama kawai sai ya hango wani jirgi da yana saukowa haske yana sauka kada ya zo ya lindube yana ganin wannan sai ya tsaya ne zai da karatu sai tafi wa gari ya je ga annabi alaihi salatu wasalam sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ai wannan abin da ka gani yana sauka hiya sakina wata nutsuwa ce da take dauka ga baka daina karatun alqur'ani ba lokacin da Allah ne kadai ya san me zai faru saboda haka nutsuwa ce idan kana karanta suratul hadi a falalan da mun bayyana cewa a lalle wata nutsuwa tana zuwa ta lullube mutum nutsuwa inda za a nuna wa abini za ka gani za ka zo ta lullube ka to kaga annabi ya tabbatar da wutai da zuwa hubayr akan wannan sannan akwai ruwaya babu Ahmad daga Abu Darda yake cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ita ce wata ruwaya da nabiya kaji cewa wanda ya biya yi wato ayoyi guda goma farko ko kanji kamar yadda muka faɗi bayani sannan akwai ruwaya hakim daga Abu Sa'id al-Khudri annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a aba alahu wato min nuri ko min nuri ma bainahu wa bainal juma'atayn wani haske ne zai zai tsakanin juma'a guda biyu tun daga duba ta farko a ce biyu a cikin hanci zai da yawo har zuwa ɗaya duba wasu ba da zai kamar su abu da aka rubuwai ne duk da hadisi amma sai Ahmad ya ce da wasu ba da wai da yawa sun ce hadisi ne ingantacce ya inganta saboda haka mun faɗi wannan ne ko da haka ji wani malami ya zuci hadisin wannan na ƙarshe ya zuci shi saboda ne ya karanta ruwayar abu da aka rubuwai ko takrijin da yi amma hadisi ne haka kamar yadda wato malamai da yawa suke faɗa wannan to bayan basmala Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga ubangijin da ya saukar wa bawansa alkitab littafin sauka guda daya malaman ulumul qur'an suna yau bayani cewa sauka yi aka alqur'ani ta farko shine daga lawul mahfuz zuwa saman duniya shine jumlatan wahida ta biyu kuma daga saman duniya zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam tsawon shekara ishirin da uku to Allah ya so kowa annaba ne da zai salam ba ala abdi ga bawansa ya so kaman littafi wa lam yaja Allahu aywajan bai kuma sanya maka yi wajen karkata ba ba wata karkata a cikin alkurani ba lankwasa ba wani abu da zaka samu na mu'arada ce karo da juna babu shi shi ne malamai suke cewa karkashin wannan za mu fahimci cewa na farko Allah ya bude da godiya akwai surori guda biyar da Allah ya bude da godiya sura ta farko shine wato suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura sura ta biyu shine wannan sura alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja sannan sura ta uku suratul saba ko alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi sura ta uku shine suratul fajr alhamdulillahi fa'il samawati wal ardi ja'il al malaikati abuwan ta farko ita ce alhamdulillahi rabbil alamin to suratul fatiha ita ne kamar da zuwa a to da haka wannan sune surori guda biyar da Allah madaukakin sarki ya bude da godiya wasu wuraren ma ya kare da godiyar kuma godiyar kuma kamar suratul fatiha kin ban manta ba ko ka walqad sabaqat kalimatuna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan da wannan ayar karshe wa jaral malaika da hafin lil hawlil arshi shi ma wakil alhamdu lillahi rabbil alamin kace sura ce sajda ko ita ma kan danta ya kare da da wato godiya ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu a nan sura shi ne za mu fahimci cewa lallai duk cikin surayen da Allah madaukakin sarki yake kira annabi alaihi salatu wasalam su ba sunan da annabi kansa ya fito irin wannan sunan Abdullah abdu shi za a ce ala abdi subhanan ladhi asra bi abdihi laylan duk lokacin da za a yi wani abu mafi kololuwa da wannan suna Allah yake kira annabi alaihi salatu wasallam saboda yayi mar ya za maka da jire da ya dangana shi zuwa gare shi cewa ba wannan nata ne wannan kambabawa ne sannan subhanan ladhi asra bi abdihi laylan ita ma wanda muka gama sura shi ma a wannan gurin mun yi bayani cewa abin sunan da annabi ya fito kenan shi ya ce la ta duruni kama adratin nasara ayi da gurin maryam kada ku rika wato kan ba ba ku bibi ta ne kamar yadda nasara suka yi wa annabi ta dan maryam kawai abin da za ku yi ba qulu abdullahi wa rasuli in da ku jira ne ku ce bawan Allah kuma manzon Allah haka annabi ya mutu sannan abu na uku da za mu lura a karkashin ayar shine akwai sakki da imamu hafi yake shine sakkatul nadifa dan wani biyu kamar yanzu wata kila da ko saurara da kyau karatun da mala ali yayi akwai wannan sakkatul nadifa da bayan ya ji wato wala ya da Allahu wa aywa da ba tare da yin baji ba zai ce kayyura da yin jira ba da shadida ba tare da yin baji ba haka imamu hafi yake biya kamar da akwai gurare su ma na tsabarin guda biyar in ban manta ba a ruwayar hausa wannan gurin da kuma wakila man rafa ko guri da guri na uku kalla ban rana guri na hudu min markadina ko ke zuwa ke yakin nabi an kuma yana ila ko hudu ne a hudu ne wannan shi ne gurara guda hudu waɗanda ake sakka wato wannan shirin in kana zuwa wani annabi za ka ba shi bai kalla ba wala zai biya ba amma hafi zai ce kalla ban rana ba ta da numfashi ba wakila man raqa aka ce biya shi ne tattasin nabi ba an kana biya alquran da ko da jini ne da ka ga ya fito ba da gurar to shi ne wala ne da Allahu ai waje Allah bai sanya wannan littafi bai sanya mata lahu abdani ya'udu min alkitab bai sanya mata karkata ba ba karkata a cikin sa kayyiman amince yake kayyima malamin ka ne shine ai muhaimin alayhi ne hukunci ga kowanne littafi shine kayyima ne yujira ya kuma zo ne littafin dan yayi gargadi yayi gargadi gawa da kafiran da suka kafirce wa alqur'ani ko ga masu kunnan kai ba'dan wato dangane jaridan da azaba hukuma mai radadi shine azaba mai radadi cewa kowa ya kiyaye kansa wanda ya tsoro Allah ba ka jin zargi to tsarin alqur'ani yana ya dole da hukuma shine babin jaridin milla duru da jaridi bayan mago wayi bashiran mu'mini ana yin albishir ne ga mu'mini shi alqur'ani yana albishir ga mu'mini kisa tala alqur'ani kenan idan yayin gargadi ya kokaci kai kuma zai albishir duk inda za ka dauko ayoyi alqur'ani ke ta bibiya mun sha faɗa cewa Allah madaukakin sarki sunnarsa shine idan yayi gargadi kuma zai alheri shi za ka ce ma gafirin jalli ko a gafirin jalli wa gafirin tauri da dini da gafirin jin tauri haka yake tafiya mai gamara ne mai kuma karɓar tuba ne sannan yana da tsananin hukuma idan ka ce yana gamara kuma sai kai bayani kuma yana hukuma ba haka abubuwan ce idan ba da ya zama kullum kullum kawai wato hukumar yake wa'azi a kanta to wannan ko shakka babu zai sanya wa mutane ya azu dauke kauna daga rahamar Allah idan kuma ya zo kullun rahamar yake bada kuma zai sa a cikin kai to sai zama bayan kauci wa raja za ka Qur'ani ne sai dai ba Qur'ani za a ji ba amma in shi da ba haka yake tafiya da dai yaro da dai babba ne wani lokacin yanzu aka yi magana rahama zai ga ai mun gama ma gaba ɗaya shi kenan Allah ya ce mu je ai mun ce ko da mun mutu gaba ɗaya aljanna za mu wani gurin kuma yana zuwa ya gaji anya ko wannan aljanna ba daidai a raba mana addini ba to haka haka qur'ani haka yake kuma haka ake so ka zama kai ba bainal qawli wal raja ka rika jin tsoro kuma kana tsare to shi ne wai bakirar mu'mini yana albijir ga mu'minai amma zuwa yin mu'minan alladina ya'maluna salihat wadanda suke aikata ayyuka na gari anna lahum ajran hasana lalle za su samu lada babba malamai suka ce wasu malamai suka ce suka ce din da Allah ya ce ajaran hasana to da Qur'ani ya ce da aljanna ya ita ce lada mai kyau ajar ajar ko kuma alhusna in da da Allah ya bayani alhusna alqur'ani to aljanna yake ne alladheena ahsanu alhusna wa ziyada aljanna yake ne haka shi ma ajaran hasana aljanna yake ne to wanda sai ayi ba da gari Allah zai ba su aljanna zai ba su aljanna ba su bi da dini abada za su zauna a cikin aljanna har abada Allah ya sa mu cikin wa yunjira alladina qalu taqaza Allahu walada dan Allah yana gargadi ga wanda suke cewa Allah ya riki da Allah ya ne musu gargadi kada wanda ya gane cewa Allah madaukakin sarki ya riki da domin karshen zalunci kira a dangana wa Allah domin wanda ya gaji yanzu yake neman da kaga annabi zakariya ya addu'a da ya rike kenan fa habni min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya ya ga ya bayyana ba wanda zai yaji ya saka da hannu yana roƙon Allah shekara 70 da wani abu ko dari ba wasu bare suka je wasu tsaye babu da yana ta matar ta kai wani mataki yana ta addu'a saboda ya gajiya to idan ka dauda ka dangana wa Allah wanda kuke sarki to ka dangana wa Allah na kasa ita Allah yake takadu samawati wal ardi takadu samawati yatafakkarna yatafakkarna minhu wa tanshaqu al ardu wa takhirru al jibalu hadda limadha an da'u li rahmani walada wa qalu ta'ala rahmanu walada saura ikin sama da tsantsaki sai dole da aka ji sama dole da aka ji Allah yana da da saboda ya jirgi da kamar da yaji haka take kullum dole da aka ji Allah ko masu tuni a doki a unguwar ko a wajen gari in suka faɗi wannan kullun sai sama ta yaya to shi da Allah madaukakin sarki yake kalu ka kaza Allah walada suna cewa Allah madaukakin sarki wato ya riki da wannan fadin kalmar da suke cikakken zalunci ne Allah ya ce malamu bi min ilmi ba su da wani ilimi dangane da cewa Allah yana buƙatar hafi wala li abai ma aka iyayensu ba waɗanda suke suka ga suka gada ba su da ilimi a wato alittaban su na baya cewa Allah ya rikida ya Allah ya ce kaburat kalimatan lalle kalmar da ta khuruju min abwayi kalmar da take fitowa daga bakunan su ta girmama na cewa Allah yana da ka in ya kulu da ai ba ya kulu da ba komai ce fada ba illa kadiban in ba kariya ba dangana wa Allah wanda kuke zargi wato da ko ma da wannan kariya ce zurguri sai Allah ya ce na'am
فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الله أعوذ بالله يتي فلعلك باقع نفسك watakila wato kana damun kanka ko kuma kana neman halaka kanka saboda ne ala azarin saboda gurbin su da kake yi in lam yu'minu in har ba su imani ba bi hadal hadisi da wannan zancen da kake gaya musu shine alqur'ani wato annabi ne da su sunan yana jira da uwa matuka yana ta yi musu wa'azi yana ta yi amma sun iri wata rana malam ibrahim abubakar ramadan mahaifin malam abubakar ramadan shi malam abubakar ramadan yake gaya wa ɗansa malam ramadan din na baya wa an kai shi da awa wani waje sai ya zo kullum ya je ba a zuwa ya je ya je alkurani ya karfi inda za a zuwa kuɗi da wannan sai ya zo ya ce wa baban nasa ya ce gaskiya akar bakan lawo ya ce na fara gajiya da wa'annan mutanen ba fa zuwa ya ce wallahi zai zai gaba da ransa ya ce na za ka yi da ayat da Allah ya ce a annabi alaihi salatu wasalam fa da Allah ka waki Allah ka ala aqarihi ya ce ka san me ya ce wa annabi ya ce ya gaba da ransa wanda yace kai a cikin birni kake zuwa waje da'awa amma har ka daji yace tun daga ranar da ba da hakuri kuma ya dora to saboda haka harkar da'awa akwai gurin da ko a yan magudan akwai gurin da zaka je ba wani Allah wani zai ba muna yi da malam mudirin lafiya muna magana akan wannan akwai ran da suka gaba tafiya a irin wannan ɗan gidin wada a wannan guraren wani magudan suka ce musu wallahi in kuka dage kuka ji gobe musulmi ɗaya ne a gurin su sun ce ba za su shiga musulunci ba kace kuma wallahi su suka ce a kira musu wani da ya musulunta suka ce to za a kira wuce yanzu baya da ya tafi kasuwa amma kuka ji goma da gari duk abin da ya faru da ku kuka ji aka ba duk da kaga ya tafi da awaje da rai yace wallahi da mako bai zuwa da suka koma kawai Allah ya ce ya ji ba su shiga ko suka kalli kawai ta hango duk an zuba kamar ruwa waye da makaman su suna kan bujiya jira ake su jigo a karkace nan nan ba a cikin Kano ba ba wai a wani gari ba a Kano ka je magani wannan magani da su Sumaila ka je ka gani a magamin nan Sumaila ina ji ba har ji gaban majalisa ta yi ba a Kano amma abin ba ba shi sai ka je sai ka yi kuka da idan ka Allah wayannan garuruwan nan nan gurara abin ta kai abubuwa ne na ta kai kaje ka ga wani ya ji ka iya hausa amma da kun fara magana zai ce kai ba da har yanzu kana goho wai wai sallah shi ne goho kai ma har yanzu gohon kake yi zai ga ba wai nan wuraren da duk abin da kai ji wallahi Allah ya tsare to saboda haka wannan abin da damuwa da ba ne da su kira sai ya rasa inda zai zaka sai ji kamar da halaka kanka cewa ga kwari ga wani ana nuna ma farin amma ka kiri kamar da Allah ya gaya mana a kan suratul fadi bala ta abdu suka alaihim hasarat ko kuma wala ta hazar alaihi cikin suratul nahl wala ta ku bi baitin mimma yamkuru Allah ya ta gurgurtar da annabi alaihi salatu wasallam da irin wannan ayoyi to shine Allah ya ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha kaga to azaban shine damuwa shi da haka ya magana ba balari ya al-asab shine wabon da nasibi ko da baturi yake bara ya lan haka wato abin da kai abin ban hauki ko abin damuwa wani da yakon ya kaza kaza yi to shine haka na Allah yake ne inna da Allah إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا
Allah ya ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi hakika mun sanya abu da yake ban kasan nan zinatan laha ado ne gare ta ita duniyar kanta duk abu da gare ni a ban kasa ado ne Allah ya sanya shi amma ba ya sanya shi ne bi labu duwa idan mu jarrabe shi da Allah kar ka tsara ka tsaro da naira ko riyal ko dala wallahi jaraba ka Allah ji jarabawa kana da tarubi da gidaje kana da gida 300 wanda ake gaya mana ya mutu wai gidajen sa 300 da wani abu jarabawa aka ba shi da jina Allah ya fada da ba ya fada a suratul mulk tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata limadha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah ya halitta mutuwa da rayuwa ne dan ya daraje shi ya ga waye ya fita wa ayyuka Allah shine mabuwayi al-ghafur kuma bai gafara to shine ana Allah yake ga mana zinatan laha mun sanya duniya ne ta zanto wato kayan ado kai duk abin da kake gani da gidaje da kayan marmari da komai don su zama ado na duniya amma ni zan zuwa mu don mu jarrabe su da abin da za a jarraba mu ayyuka asaru amala cewa waye ku jawo ayyuka ba waye ya dera ba ba waye ya cikin fuska ba a waye ku kan ayyuka kuma ku duba hikima ta Allah a wannan surar da surar da take yi ahsanu amala Allah ne ya ayyuka asaru amala ba waye ku yawan aiki a domin aikin baya zama a hakan sai ya cika abubuwa uku na farko al-imani na farko kenan na biyu al-ikhlas na uku al-musaba duk aikin da kai yi wa wannan uku ba ruwan Allah ne sai ka yi imani da Allah za a iya samun kafiri yayi abu dan Allah ba ya an samu kafirai da yawa da kai haka in ka kalli ayyukan mahatibu gani ai ayyuka ne ba ya kuma bai so da zantan Allah ne amma ba lada me yasa so da bi imani ba saboda ba a ci ganji gaba ɗaya rayuwar da irin da abai duk wanda zai karanta shi ko bai karanta shi rayuwar da abai domin yana cikin mutane da zamu yi jiwa lallai bai tanti ba ba rajawa sannan kuma bai ci haram ba ba haram dan kai da haramun ba da zani yake yawo da sanda idan zai tafiya ya tafiya da abiya in aka ji wacce take da nono su kaje ta a batsu wanda ta bani yayi kuma kowa ya san akan ba zai aka ji akan hakkin mutanen wato musulmi ba musulmi bane amma yake saboda aka ba da hakkin wani abu da rai inda ya harbi akan tsayin da ta akan wannan abu amma kaga ba lada a duniya dai da ji ladan bura bala domin kowa yana jawo rayuwarsa shine ladan su da ba shine ambaci mutum a duniya shine kuma addu'a da Annabi Ibrahim shi kan shi yake cewa Allah ka sanya ambatura a bayan kada domin ambatan ka ma bayan samu gari a rika ambatan ka ai wata daraja gaji da kuce Imam Bukhari ko Imam Malik sai kowa ba ka taba ganin zuwa amma kana zo Allah na kalli da jira yi mahulla cewa Allah ya masa rahama ya jikansa saboda haka wannan shine karban ayyuka dole sai aiki ya shiga wayannan abubuwa uku kayi imani kayi yadda annabi ya koyar kuma kayi dan Allah sune jirudu kabulul amal to gina Allah mana kuce jirgi annabi yana ga mana a wani hadisi da wannan tari ibn malik ibn sunan annabi ne da sunan yana cewa inna duniya qulwatul khabira khabira lalle duniyar nan da kuke gani zaki ne da khabira sannan goriya shar bi dadin kallo amma matsalar duniya ina saki saki in kana neman mai aure ka to ka samu duniya ta bu kowa aure ka wani mataji da ake gaya mu cewa wai auren sa sha bakwai sha bakwai dan mataji ne ya girme da yawa ya wani ne kana biyu auren sa sha bakwai ne kuma shi wanda yake gaya mu ma auren sa sha bakwai ne yace a 2006 15 kai yace zan ja ya yi da nan ja bakwai kaga zawak ko da an aje bara ne dan dare in ya dan dare wace zake ta gawo azawak to kana neman mai saki da nemi duniya ita ce za a yau da abuwa ne gobe ka tafi ji wuta je ta kama wani da aure ta kuma sakin sa nawa nawa a idan ta nawa nawa akai wasu kudi yanzu wanda ba su da shi nawa nawa akai masu mulki yanzu wanda yawo da kuke in wani waje ne na layi ba za ga layi sai ku kawo ko nawa nawa akai ya ta azuwa za ta ta to haka duniya take za ta aure ta ba tare da notice wanda take ta ba notice to shi da annabi yake goriya ce jar kuma mai dace wa inna la mustaqlifakum fiha Allah zai danya ku kuma a cikin duniya ko zama mamaya ku ne kalibobi a cikin ta banajir ma za ta amalu Allah zai muku haka ne dan ya ga me za ku aikata kawai me za ku shine banazirun ma za ta amalu dan a gare za ku aiwatar wattaqu duniya annan yake da ku yayi duniya wattaqu nisa da na mu ne ku yayi mata mace ba ka yayi ka fa inna awwala fitnat bani isra'ila kanat bin nisa har kun fitnat bani isra'ila akan mata ne su suka fara wato hanjira abubuwa su so da aka je a kiyaye to shi Allah baka cikin darbi yake wa inna la ja'iluna ma alaiha lallai mu masu sanyawa ne abin da yake kan ƙasar wato ai wa illa la basiruwa ba da jina abinda Allah yake nufi da wannan jini za mu bai da ita bayan adan da muke maka shine da jahilu da wala ya sa'ida za mu bai da ita kufai kamar da koma ba komai jurga ya koma kamar san dauri haka za ta koma al'amdu jurzi kenan shine ai la yujidu wala yanta wala yanta fa'udi ya ranko ba za ka iya shuka ta fito ba kuma ba za ka amfani da kasar ba Allah yake zai mai da duniyar haka gaba daya shi ne wa inna la jahiluna ma laha sa'idan jurza sai kuma aya ta gaba da za a fara labari akan ashabul kafi din sai Allah yake na'am أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا Allah madaukakin sarki yake an hadisa shin kana tsammanin anna ashabal kafi kaga amsoshin yanzu za a bayar lallai su ma'abuta alkahafu shine kogo ko ma'abuta kogo ake kira ga ba sahabul kafi kogo saboda larabci yana da yalwar yare hakan muna iya a jira kuma sai aina annabi alaihi salatu wasalam ya faki a cikin kogo amma ba kafu aka kira shi garo sauri ko garo kira inda aka yi ban wahayi da kuma inda ya faki inda suka faki shi ne sai na baka saboda haka me ya bambancin algaru da algahar shi ne aka ce bambancin garu da kahar shi ne garu shi ne inda dabba ko wani abu ne biyo ka za ka iya fakewa gurin fakewa kogo ne a jikin dutse amma kuma ba gurin mutane da yawa shi ne algar shi ko algar shi ne gurin da zai iya zama gurin fakewa zai zama kamar ajiyewa mutane da ɗan dama za su iya fakewa shi ne bambancin kawai amma duk kogowa ce ne kuma duk a cikin dutse bambanci su kawai wannan mutane kaɗan ne za su fice wannan kuma da yawa shi ne bambanci shi ne amma hadin da annan ashabar kafi shin kana tsammanin lallai ashabul kafi su ma abuta wannan kogon wani raki da kuma raki to wajen raki shi ne malamai suke ta bayanin da yake nufi da wato shi wannan arakin wasu malamai suka ce allura ce nufi shi ne arakin shine wato arrakin din wasu kuma malamai suka ce a ana nufin takardar da aka rubuta sunan ashabul kafi kun san akwai wadanda za ku ga suna biyo suna bayanin sunaye a cikin sarhabu suna ne mutum bakwai Allah kani ake bayarwa akan bakwai to da je wani inganci duk wanda zai kira ba sunayen wadannan ma Allah ya rawu ya ne sunna babu wani dalili dangane da yake nuna cewa lallai wato ashabul kafi ga sunaye Isa Abdullahi da Abbas Allah ya tsara masa yadda ya wato bayani da zai ji alkitab littafi shi ne aurace mu Sayyid bin Jubair kuma ya lahu min hijara allo ne amma na duki shi ne aurace mu katabu fi kasadu ashabul kafi ko kutubu an rubuta labarin ashabul kafi shi ne aurace mu kuga wannan magana ta biyu kenan sannan wannan allazi suka ga kofar kofar cikin gobar da suke ciki da shi suke goba haka su fahimta ta irin dubar kuma dalibawa Abdullahi da Abbas yana ganin haka sana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya ja al-Hakim al-Kitab shi ba ra'ayi Abdullahi da Abbas ya dauka ya ja littafi a cikin ga jira Allah ya ce kitabun marko littafin da aka yi masa rubutu a cikin shine marko malamai da yawa suka ce wannan shi ne zahirin ayar kuma imamu ibn jarir tabari imamu al-qasiri ya taba akan wannan cewa rakim ana nufin wato ai wato al-kitab shine littafi da sauran bayanai da malamai suka yi da yawa wasu kuma malamai suka ta wallahu alam bi muradi kawai ba san me ba shine rakim kamar yadda aka wajen ruwayar abdullahi da abbas an ce ya ce wannan yana da daga cikin abubuwan da bai sani ba alqur'ani ya bada abubuwa hudu yace bai san ba Allah ba kwata kwata yace ya bar wa Allah sani ba to dai daga cikin da al-rasul cewa bai san me ba na al-rasul ba to shine inna ashabal ahab idza warjiyatu ila al-gadi anna amma kita anna ashabal gadi wa rashi shin kana tsammanin lalle wannan madakan ma abota gogo wa rashi da kuma rashi kanu min ayatina ajaba lalle sun kasance daga ayoyin mu ajaban wanda suke masu ban mamaki masu ban mamaki domin su kansu a wajen masu tambayar mamakin su ne sa suka ce a je wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya da hakuri domin bai zo zamanin su ba in ya bada labari akan ziyarta ta annabin Allah sai Allah ya ce id awal fitiyatu ila al-qadi katina lokacin da wasu matasa suka tafi kogon fakani zai ka ce rabbana ajina bayan sun tafi kogon sai suka ce ya ubangiji ajina ga babu min ladunka da garika rahmatan ka babu wata rahama wa hayyi lana kuma yassare mana min amrina cikin al'amuran mu rashadan ka babu shiriya da sauki a cikin al'amuran mu saboda haka wannan addu'a ce sosai kamar da ya tabbata a hadisin wato a budur ibnu abi anqa annabi alayhi salatu wasallam ya kasance yana addu'a addu'a ce addu'a Allahumma atina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah yana yawan fadan wannan dan Allah ya soka kama al'amari Allah mana ku jin sarki ka kyautata karshen mu a cikin al'amura gaba daya sannan ka tsare mu wato daga cikin kulliyar duniya da azabar wato lahira annabi alayhi salatu wasallam an ce yana yawan faɗan wannan addu'a to shine wa ayyuka na min amri na rakida Allah kuma ka yi sari mana ka sauƙaƙe mana al'amarin mu ka shiryar da mu kuma akan sa sai Allah yake fa zarabna فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين
Allah madaukakin sarki yace fa darabna ala adali bayan sun yi gudun hijira daga gurin sarki da kayanu da wasu malamai suke faɗa sun gudu sun banki akan cewa su ba yadda Allah bane kuma su ba yadda da shirkar da ake ba sun fito ana ta magana a ina wannan kokon ne wasu ce a Andalus wasu kuma sun ce a Jordan amma da jin da yafi karfi gaskiya kogon kaji a tsere shi shine Allah da su wannan magana ta bukan bi saboda haka magana cewa a jodan kamar da ta wajen wata rana da tawajiri yana faɗa yake ya je jodan har gurin da aka ce a nan kogon wato kogon ne ya ce ya je har wannan gurin yace amma gaskiyar lamari ba ba a jodan ne ba a tsere shi kuma in ka koma da tabai al-muhajjiqun za ga abubuwan da suke tabbatarwa ke cewa wannan kogon yana ben andal tarihi da biyu sai zai nuna ba cewa lallai a a wannan gurin ne to su ɗan dole ba za su zo a ce ba ne ba domin su ma wato zan zo gurin su yana guraren manya manya na tarihi to shi ne Allah bada hukuncin sarki bayan sun yi gurin hijira sun dau to shi sarki ya sa a je domin ya samu labarin abubuwan da matasa ne za ka je matashi shekara sha biyar zuwa talatin da biyar ko arba'in ko arba'in da biyar a wannan ƙasar zalin da ana magana cewa cikin su gaba ɗaya ba mai auren bayi kaga matasa ne da ba su je sha takwas zuwa ashirin da biyar ba sai suka zo da hijira suka ce ba su yarda da shi ba Allah kawai za a yi to sai ka a biyu da suka samu labarin ana gun shi ne suka faki a cikin wani wato kogo wanda zai iya ɗaukar mutane bijira Allah ya gaya mana cewa anan wato ko garabna ala adanihi suna shiga kogon kuma Allah ya jije muka da cikin nono kirga da cikin kogon dinina adada kawai muka ta muku bacci suka ta wani wasu shekaru wato masu yawa shine hayin gaba san za mu zo za ka gaya mana domin labari za a fara yi za ta faɗa cewa wato waladi tu bi kafin salata bi hadin sinina wa zadu sai da ke shekara ɗari uku da tara suna wuce shekara ɗari uku da tara suna ta wuce to wannan shi ne kamar wato farkon labarin yanzu Allah ya ce sun ma ba a sunawo bayan sun shekara ɗari uku da tara Allah ya ce ce muka tafiye su lila alama dan mu bayyana ba dan mu sani ba Allah ya sani ba dan mu bayyana ayyul hizbaini wanne ne da yake bangarorin su guda biyu a ya kiyaye ne malami su dan gani da zaman da suke a gogon kwanakin da suke aure da suke amadin na tsawon sa shekara nawa suke shi ne a duniyar su da gani suka fara tambayar juna wai kai awa bulo a nan bulo mutu a wani da kwanan bulo ne ai sun jiya mutu wani da ban ku awa kaza ba to shi ne Allah ya tafi su zan tattauna a juna wannan shi ne kamar ɗaya da ta farko a wannan sura kuma ne ya kamata mu tsaya ta shi ne zuwa sai mu dora lokacin da ya riga ya kore abubuwan da muka faɗa ne ya Allah ya ba mu ladanka wannan muka kuskure Allah ya yi mana kuma wata kila shine zai dawo za mu dawo kan fasalabna ala ko isa wani bibiyar da dukkan da idan Allah ya ce wace ka kaji a da cewa tun da mun balala cewa daga aya ta farko zuwa ta goma zuwa daidai ila wani bibiyar da ila ta ne ba da dawo mu ya dan amma hadin a samu balalan ne da abubuwan da muka ga daidai Allah ya ba mu dadin sa wanda muka kuskure Allah ya yi mana muna ko ubangiji da sunan sa kyawawa da kuma mun ga da kuka Allah ya biya kowa bukatun sa da alkhairi barka lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kuma muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bacca Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala